al'amura أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah maɗaukaki wanda ya ba mu ikon saduwa cikin wannan yammaci na goma sha takwas ga watan Rajab, hijiran annabi sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai, wanda ya zo daidai da bakwai ga watan ɗaya shekarar dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci mai albarka masjidu ibn taimiyya a nan a asibiti bakin asibiti azare don ci gaba da karatu cikin littafin kulukul mu'min littafin da ke karantar da mu yadda za mu gyara ɗabi'unmu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu a cikin abubuwan da za mu karanta wannan shine darasi na shida cikin darussan da muka fara Malam ya buɗe mana sabon babi ya ce, Kasa'isul akhlaqi fil Islami. A Musulunci akwai wasu keɓantattun abubuwa waɗanda suke da alaƙa da kyawun ɗabi'u a Musulunci. Idan mutum zai yi noma, noman shinkafa, ai za ka ga gurin taɓo yake zuwa, gurin ruwa yake zuwa, me dalili saboda in ba a can yi ba in ya zo rairayin mu nan ya shuka shinkafa. to shi kenan ai an yi aikin banza ko to su ma ɗabi'u kyawawa mala yana so ya gaya mana ta ina ake dasa su in baka san ta inda ake dasa su ba sai a yi ta fama sai ce lil akhlaqi fil islami kasa'isu game da kyawun ɗabi'u a musulunci akwai wasu keɓantattun abubuwa wa mumayyizatun tu'rafu biha anil akhlaqi waɗansu abubuwa da ake tacewa ake sanin yadda za a samu kyawun ɗabi'u. Ya ce, fin risalati, wa'inan abubuwa sun zo su a cikin rubuce-rubuce da dama, as-samawiyat waɗanda aka saukar da su na wahayi daga sama. Ya ce, wal adiyanil waza'iyya, kai a sauran addinai, addinai da yawa ma za ka ga ana kawowa ana ta magana a kayan kyawun ɗabi'u. Wata bulugu fiha darajatul kamali wa tafawuk. wanda in an buwa inan hanyoyi za a isa zuwa ga samun cikar ɗabi'u da kuma dacewa. Bala ya ce wa hazihil kasa'isu samani kisalin, ya ce samani kasa'isu, ya ce wa'yanar ɗabi'u ga guda takwas daga ciki. Bala ya ce, Alkasisatul ula al-rabbaniya. hanyar da ake bi a samu dalili na farko shine mutum ya zama ya jingini zuwa ga Allah neman yardar Allah fa innal haqqa jalla wa ala da'a ibadahu li makarimil akhlaq domin Allah mai girma da buwaya ya kira bayinsa a gurare da dama a cikin littattafan da ya saukar zuwa ga mi zuwa ga sirko da ɗabi'u masu daraja kyawawa. Ra'ani, malamai suna cewa akwai sama da ayoyi guda ɗari takwas waɗanda duk suna magana ne akan kyawun ɗabi'u. Ɗari takwas, sama da ɗari takwas. Wahazzahum alal itiyani biha, Allah ya zaburar yayi ta bayani akan lalle a yi riko da su wa amarahum biha fi ghairi ayatin min kitabi Allah yayi ta umarni da kyawun ɗabi'u a cikin sama da ayoyi da yawa a cikin littafin shi yace wal hadaf wal hadaful asamma min bi'tatil muhammadiyya daga cikin manufa na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci innama kana ihya'an limakarimil akhlaq daga cikin manufan akwai raya kyawawan dabi'u yace wa tamiman limahasin shiyam da kuma cika ɗabi'u na musamman, kama warar da fil hadithin na bawi, kamar yadda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu Alaihi wasallam yake cewa, Inna ma bu'istu ni utan mima makarimun akhlaq ya ce an aiko ni ne saboda na cika kyawawan ɗabi'u. Wannan hadisi a karajahul Bukhari fil adabil mufrat, Alan ya ce Imam Bukhari ya fitar da wani hadisi cikin littafin shi Al-Adabul Mufrad. Kaga manzo Allah ya ce an aiko shi ne don ya cika kyawun dabi. Wa hadha yarfa'u al-akhlaq makanan aliyu. Yace to wannan yana ɗaukaka kyawun ɗabi'u zuwa ga wani mataki mai girma Allah ya ce al'akalaku wal'asma'un lahil husna, kyawun ɗabi'u inda suka zo su, suka haɗu a cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki kyawawa. Daga cikin abubuwan da ake samun kyawun ɗabi'a da shi akwai idan ka haifi ɗa, saka masa suna na gari, kyakkyawan suna, in ka saka masa mummunan suna to to ana gadan abu mummunan suna ana gadan mummunan hali ko wani mutum da ya shahara da wata barna in ka zo ka saka wa ɗanka sunansa sai ya halin mai suna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da aka haifa mashi jikan shi na farko alhassan ibn ali ibn abi ɗali ɗan gidan sayyidina ali annabi da aka ce mara an haifi yaron abin da ya yi sai ya tashi tafi gida. Ya sallama aka gaisa ya ce, ku kawo mu ɗan nawa ina yake jikan nawa aka kawo masa shi. Ya ce, kun sa masa suna ne? Sayyidina Ali, radiyallahu anhu ya san ya kasance mutum ne mai tsananin son yaƙi. Yana son yaƙi sosai yana ƙaunar shi. Ashe ya saka wa yaron suna sai ya ce, eh an sa masa suna harbun ko harbu yaƙi haka ya sa wa sunan mazala ce a a a a nabi ya ce balhuwa alhassan nabi ya ce alhassan kaga sai canja suna eh da aka sake aifuwan nabi kuma shi ma sai sake mayar masa wannan suna da manzon Allah ya zo ya ji sunan ya ce a a al-husainu shi ma sai canja masa. Kai a matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akwai matan da ya aura, sunanta ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tana da suna wanda yake bashi da kyau. Ba shi da kyau. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ita ce Nana Juwairiya, Juwairiya bintul Haris. An je a manzon Allah yana zaune a a Madina aka kawo masa labarin babanta ne sarkin garin su. Amma yana shirya rinduna zai zo yaƙi Annabi. Annabi ya ce to mu riga shi. Manzon Allah ya shirya rinduna aka bi dare aka je aka haɗu da su a bayan garin su. Aka gwamza yaƙi su manzo Allah suka ci nasara sai aka kama bayi. aka samu ganima aka dawo. Ana Aisha tana ba da labari ta ce ta kasance mace ce ɗan gariya, duk wanda ya kalle ta sai ya kamu da santa sai annabi ya aure ta ‘yan tata da ya yi shi ne sadakinta, ta kasance a cikin matan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam. To, sunanta ba shi da kyau yana ɗauke da taskiya. Allah ya ce, wala tu zakku an fusa ku, karku ku tsarkake kanku, amma mutum yanzu a rika cewa shi sunansa ɗan aljanna. Ko a ce shi na Allah ko wani abu da ya kama da haka. manzo Allah ya hana Allah ya hana to da yaji sunanta bai yi ba sai ya canja mata da juwairiya shikenan sai ta dawo juwairiya an sha kawo ƴaƴa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aife su sai sai a nade su a zani a baya su a ce a kaiwa manzon Allah su kamar Anas bin Malik um Muslim da ta aifi ɗanta sai ta bashi ta ce kaiwa manzon Allah da manzon Allah ya karbi yaron ya masa addu'a sai kawai ya sanya masa suna Abdullahi. Za ka ji sunayen da ya ta sawa yara galibi Abdullahi, kuma shi ma a cikin sunan ‘ya'yan shi akwai Abdullahi. To, wanda yake nuna in ana so ɗaya yi hali na gari to a sa masa suna na kirki. Sali akwai sunaye munana, akwai wani da ya sa wa ɗan shi suna Fir'auna. A nan garin bagar ga ɗauka a wani gu, a nan garin akwai Fir'auna yana nan a a wannan a makara huta ni na san shi ba fir'auna ake ce masa hasan akwai wasu suna da malamai na gardawa Allah ya musu rahama suka yi ta sawa kaji wata an ce sai kul ko sunaye irin wayannan ko ta rasul ko lantana ayoyi ne bana alqur'ani sai a fara farkon sai a sawa da suna da shi in kai magana ce aya Qur'ani ne shi ma wannan da yasa Fir'auna aka ce ya zaka sa Fir'auna yace a ai akwai Fir'auna a Qur'ani tabbas akwai Fir'auna a Qur'ani ba sunan mujrimi ma da aka ambata aka ta tisawa Qur'ani irin Fir'auna amma a sa wa da suna Fir'auna yaron yana nan baya ji baya ji dan ta'adda ne aka ba daidai bane ba za a sa irin wannan sunan To, da wani ya gaya masa sai ce, Fir'auna akwai Ƙur'ani ce, to, ai akwai shaidan ma, me yasa baka sa shaidan ba kuma. Kaga sai ya dawo da shi cikin hankalin shi. To, ko mutum ya girma an sa masa mummunan suna yana da damar canjawa. In sunan mara kyau ne. Ba manzo Allah ɗazu muka faɗa ya canja matar shi suna ba to za a iya canja suna. Na ga wanda baban sai sa masa wani suna baya jin daɗin sunan kawai wata ran sai ya je canja. Canja yanzu ya dawo sunansa Abubakar. ya iya canjawa da kansa yi da kansa ma ba baban ba da kansa ma zai canja saboda in dai sunan bai dace ba zai iya canjawa kaga duka wayannan matakai ne sannan akwai sunaye da mata aka bar ragamar ƴaƴa a hannun mata yanzu an haifi yaro an musu suna ma sai mata su zama wani suna su lankaya masa dan larabci larabci haka haka kawai sai a ji a su ɗauko wani sunan ma a cikin sunayen aljanu ne sai a ɗauku sai a ba. Wani ko ba a cikin sunaye ne maɓarnatan sunaye kalmomi ne marasa kyau yanzu kamar za ka yi je ai tun da mun saba ana jin sunan ‘ya'ya mata ana ce musu samira samira. Kana karanta tarihi na adabi adab adab labarai ne irin na jahiliya da aka ta yi to in aka ce wa mace samira to tacacciyar karo kenan wadda take fitowa club sai duk ƙananan ƙananan sun yi bacci sai ta fito ita kuma har ƙarshen dare tana nan tana kwa mutane giya suna sha ana kaɗe-kaɗe da bushe-bushe. To Samira asalin kalmar daga Samira ne, wato mutum ya hana kansa idansa bacci, ya zo na kwana yana shigantaka. Kaga wannan suna an san tarihinsa, kaga lalle ba za a sa ba, kaga wacce aka sa mata Samira sai a canja ke. Ko? Banda wannan akwai irin su wasila akwai wasila ma ai ko wasila fa kulanga kenan lada wannan da ake takawa a hau ita ce wasila kaga ba dare bane a saka akwai su suna nan kala kala waɗanda sunaye ne marasa kyau to in za a sa suna so ake a saka sunan da yake na kirki kanan sunaye da ‘ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Manzan Allah na da ‘ya'ya mata guda hudu, kaga babbar ita ce Zainab Zainab suna ne mai kyau suna ‘yar annabi. Sannan akwai Ruƙayya, akwai Ummu Kulsum, akwai Fadima, suna ne kyawawa wa'ina. Ga sunayen matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka ji ana cewa As-Siddiqa. Nana Aisha ana mata alkunya da aka Aisha ko As-Siddiqa. Saddiqa da ake cewa ko? Akwai Ummu Habiba. Akwai Nana Maimuna, akwai na na hafsa sunaye kyawawa safiya duk sunan matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da sunan matan sahabbai waɗanda suke irin su kaula suna da yawa ga sunan kyawawa to duk wayannan farfaje sunan sai ka ji bai musu ba sai a ji a nemo wasu sunaye a sato suna fa yana tasiri da wannan misali na ƙarshe shine wani malami yana karatu yake ba da labari a nan garin anguwan gandun wambai ɗin nan wata mata ta sa wa ɗanta suna mushaddad mai tsanani tsanani sai yaron ya zama mai tsanani yake ta fitina kaga ba daidai bane ko a cikin abun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko malamai suna faɗan cewa ɗa yana da haƙƙi guda uku a wani faɗin guda hudu akan iyayensa daga ciki shine idan an haife shi a sa masa kyakkyawan suna in an haife shi a sa shi a makaranta har ya haddace Qur'ani haƙƙinsa ne na uku tun kan a haife shi a aura masa uwa ta kirki uwa ta gari na hudun kuma shine idan ya iso aure a yi masa aure da iyaye haka suke yi in yaro ya iso aure sai a mara aure in an ce mu tafi gona sai ya ce to ko ba haka ba shi ma da matarsa ko ko ba haka ba in an jima da ɗansa kaga zai san har da shi yake participate to yanzu duk an ki da mutum zai aurar da 'ya'ya maza a 'ya'ya mata amma ɗa namiji kuma in zai shekara arba'in bai aure ba sai ci shi ya sani to sai zama ɗan iska kuma eh a ai a matsalar da aka samu damun ba amar auren bane amma amar zai yarda da bude ka gani su yi kimar mutanen daɗin kenan ana tafiya ana tafiya da kai ana tafiya ana komai lafiya lafiya to yanzu mu da muka caccanje tsarin ne muka gani kamar akwai wani wayewa sai samo ƴaƴan suna yin nesa da mu baka jawo ɗanka kusa sama mashi sana'a sama mashi kaza tsara masa abin da zai yi saya masa fili ka gane sashi da abin da yake samu za a karɓa wallahi ya saya masa fili kuma da shi za a yi masa gini kuma da shi za a yi masa aura amma matsalar sai mu bar yaran ba mu samu musu sana'a ba kawai shi kenan sai ka ga abu ya ɓaci yawwa to abin da malam yake ƙoƙari ya nuna mana a cikin wannan ɗin kenan ya ce to kyawawan ɗabi'u inda Allah ya ɗamfara su da sunayensa ya ce wa yazidul akhlaqu fil islami ulu qadri wartufa'i manzilatin anna Allah ta'ala qad samma nafsahu bi asma'i yace daga cikin abin da zai ƙara nuna maka darajar kyawun ɗabi'u da girman al'amuransu shine yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambaci kanshi ya jingina da su. Wani ata za ta gu binu'utin ya dullu kasirun min ha'ala jimlatin kabiratin min akalaƙi dinira. Allah maɗaukakin sarki ya haɗa zatin shi, ya yi siffa a zatin shi, wanda yake nuni da jumla mai yawa game da addinin mai wanda yake addininmu mai girman sha'ani mai tsarki. Wa yashhadu adadun kabirun minha ala ahammiyatil akhlaqil hamida. Mafi yawan abubuwan suna nuna ne suna nuni ne a kayan wato muhimmancin dabi'u kyawawa. Yace fasmar rahmanur rahim kamar sunan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yace istafadu minhuma khuluqur rahma a cikin abin da za a fa'idanta da shi cewa ai Allah mai rahama ne maka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake faɗa akan Allah madaukakin sarki shi Allah shine Ar-Rahmanur Rahimin Arhamar Rahimin shine mai jin kayin waɗanda suke masu tausayi to sai Allah ya ji kayin su Allah yana da tausayi ga rahama wa kulqur rifqi da kuma ɗabi'a ta arif wato tausasawa wasu mulkawiyu sunan Allah da Allah yake ci alkawiyu ne yace yusafa domin kulqul quwwa ana samun fa'ida a ciki cewa Allah fa yana da ƙarfi Allah ya fi ƙarfin kowa ya fi ƙarfin komai yace wasmal kal wasmal haqqi wal adl yustafadu minhu ma kulqul adl sunan Allah al-haqqu da al'adulu, Allah alhaƙu ne, Allah shi ne gaskiya. Allah kuma adali ne, duk abin da kaga Allah ya yi akwai adalci a ciki. Akwai wasu abubuwa da suke ɗaurewa waɗanda ba su da karatu kai. Misali yanzu, a ce abin da ya faru kwanan nan a jihar Kebbi cikin ‘yan kwanaki ukun nan, ta samu wasu ‘yan tada suka je sama da mutum tamanin suka musu yankan rago. abin ya bakanta ran kowa hankalin mutane ya tashi ko ba haka ba wasu masu karamin tunani sai suke rubutu a irin social media su ce to me yasa Allah ya basu ai Allah yana da damar tun kafin su yi halaka su me yasa ya haka akwai akwai daga cikin hikiman Allah a cikin irin wayannan abubuwan shine su wa'annan ɗin da aka yanka su duk sai sa su aljanna. To ba shi kenan ba? Sai sun kai labari sun yi mutuwar shahada ko ba haka ba? To kaga magana ta ƙare su sun samu aljanna don haka wannan ne dalilin da wasu suka zo suka musu haka sai sa su aljanna. Ubangiji maɗaukakin sarki cikin Ƙur'ani yake cewa wa asa an takarahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum ya ce sau da yawa za ku zama ba kwasan abu babanka yana rashin lafiya ka ji ba ka so ana ta kankare masa zunubi a ƙarshe da su a kai shi aljanna ya ba ce ya tafi da zunubai ya je can a tare shi ko ba haka ba ga da haka ba komai annabawa ma sun yi rashin lafiya ai manzo Allah da zai rasu kwana nawa yayi yana jinya kansa yana ciwo yana kwanci ko tashi bai iya yi tsayawar sallah ba zai iya ba alkhairi ne wani lokaci kana son wani abu kuma kuma sharri ne gare ka ba za ka gane ba sai daga baya akwai wani yana faɗa min wata mata ya gani yake so zai aura duk sharuɗan da aka sa a sayan aure ta ya cika su amma aka hana shi ta ya ji bakin ciki sosai ƙarshe ya haƙura daga baya sai ya gane ashe alkhairi ne wani abu alkhairi ne a gare shi amma sai bayan shekaru ya gane ko saboda haka Allah adali ne, duk abin da yake faruwa a duniyar nan, yana yi ne don ya jarraba ku, daman gaba ɗaya rayuwar jarrabawa ce, za a jarraba ka, lahira ma ana jarrabawa balle a duniya. Za Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin hadisi ya ce ranar lahira za a tada yara, waɗanda suka mutu ba su iso ma balaga ba. Su hisabin da za a musu sai Allah ya ce ga can wuta su je su shiga, an yanke musu hukunci su tafi su shiga wuta. masu rawahi su ce to sai su wuce sai su shiga shi aljanna ce a idane suke ganin kyauta su kuma ba takadarin sai ce a a mu dan mi mu shiga wuta me muka yi me muka yi ko a gidan soja yanzu aka ce ma je ka shiga motar can ka tsaya kace me me yasa ai ai an samu matsala ko balle a gaban Allah wanda shine ya halicce ka to sai su ki zuwa to kaga wayancan da suka shiga su zama sai shiga aljanna wayannan kuma sai a yi wutar da su ne dalili ko an zo duniyar masu ne in an ce musu su yin ba za su yi a lahira ma ana jarrabawa da haka ana a duniya a cikin jarrabawa ake annabawa da yawa Allah ya jarrabe su to Allah adali ne duk abin da yake faruwa a duniyar nan akwai darussan da Allah yake yi samu a kansa yace wasmul wadud sunan Allah alwadud yace yustakraju minhu kulqut tawaddud a ciki za a ciro ɗabi'a ta soyayya. Wasu karim sunan karim kuma, wa kazal jawad, mala ce da sunan Allah aljawadu, yustambatu min kuma kulkul karan wasaka, ana cirewa a ciki, ɗabi'u na karamci. na mutuntawa da kuma alheri kyauta. Ya ce, wa ismul hafiz fihi isharatu likulukil amana, wa ismul sabur yuta'allamu minhu kulqus sabr sunan as-sabur kuma duk da malamai na tauhidi suna cewa a cikin sunan Allah babu as-sabur to shi ma dai a cikin sa abin da ake cirewa ɗabi'a ta haƙuri yace wasmul alim yukadu minhu kulqul hil sunan halim kuma ana cirewa ɗabi'u na juriya da haƙuri wa ismul afu ya ta'allamu al'abdu min kulkul afu a cikin shi kuma za a cire ɗabi'ar yafiya wa asma'ul wa asma'ul yace wa asma'ul gafuru wal gaffaru was sitir yustakraju minha kulqus sitir kuma ana cirewa sitirtawa Allah yana sitirta bayan shi wa ismul aziz yata'allamu al-'abdu minhu kulqul kulqu izzatin nafs sunan Allah kuma al-aziz abinda ake cirewa a ciki shine dabi'a ta izza ta buwayar kai wa ismun nafi ta'allamu al-'abdu minhu kulqu tawaddud shi ma ana cire soyayya a ciki yace wasmul quddusi yata'allamu min ma'rifati ma'anihi kulqu taharatil qalbi shi kuma ana cire ɗabi'a ta tsarkin zuciya wa kulku ɗaratun lisan da kuma tsarkin harshe tun ya zama harshensa kyawawan abubuwa yake faɗa ya ce wa ismul jamil ya dullu ala kulki jimalin mudhira yawwa shi kuma ana cire kyawun abin da yake na bayyane wa ismul hayyu yu'rafu minhu kulkul haya' shi kuma alhayu ana cirewa kunya wasmul halim wa allamul ghaib wa alimul ghaib yace yustanbatu min ha kulqut ta'allu kuma dabi'u na ilimi ake cirewa wa ismul hakim yuta'allamu min kulqul hikma alhakim kuma shine cirewa dabi'ar hikima a ciki yace wal qur'anul karimu kitabullahi almunazzal ala hadhihi al umma kitabu akhlaqin yace Alƙur'ani fa littafin Allah ne wanda ya saukar a wannan al'umma, ya ce littafi ne na ɗabi'u kyawawa. Faƙad a shara ila ta hazibil akhlaƙi fiha ya zidu ala samani mi'ati ayati, ya ce, Akwai ayoyi da suke magana a kayi kyautata ɗabi'u da tsaftace su. sama da aya ɗari takwas waɗanda suke magana a kayan kyawun ɗabi'u. Wannan a ciki ya ce sunan Allah ya haɗa shi da sunaye a sufofi waɗanda suke na rahama, na afuwa, na gafara, na kyawun ɗabi'u ne, kaga wannan yana nuna kyawun ɗabi'u abu ne mai daraja sosai. Ya ce alkasisatu saniya, ya ce kasisa ta biyu, ya ce al'alimiya wa shumul. ya ce al'alimiya shi ne ilimi da kuma gamewa, wa hazil akalaku ta shimalul makalukati kulluha basharan wa haiwanan, wannan ɗabi'u ya ce sun game, in ana magana kan kyawun ɗabi'u, karka ɗauka amfanin kyawun ɗabi'u a ɗan adam ne kawai, ya ce a sun game a kayan ɗan adam da dabbobi ma, dabbobin da suke da kyawun ɗabi'u abin yabo suke zama. Ya ce, wajen fi kulli zamani, kai har aljanu, duk ayoyin da ake magana akan kyawun ɗabi'un nan, ai har aljanu duk da su su ma haka ake so su zama. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, kamar yadda ya zo tafsirin wasu ayoyi, annabi yana tsaye, bayan ya je ɗaifa ya kai wa'azi an jajjefe shi ya zo tsaya suna sallah da sahabban shi. aljanu suka zo suka ji karatun Qur'ani suka musulunta Allah ya bashi labari cikin suratul jinn aljanu sun zo sun ji karatun Qur'ani sun musulunta sun tafi ma zuwa gun mutanen su suna musu wa'azi ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune wani aljani ya zo ce ya manzon Allah muna so ka je ka mana wa'azi manzon Allah ya dauki wani daga cikin sahabban shi ko Abu Zar ne suka tafi suka yi jeji su aljanu a jeji ne mazaunin su tunda da su ne a cikin duniya sai suka yi ta faɗa irin sara su kan nan suka yi ta yi suka yi ta kashe kashe da zub da jini Allah ya kawo mala'iku suka kore su jeji suka tafi jeji kan bishiyoyi bayan duwatsu da sauransu nan ne gun zaman su ko da kun ji an ce a gida an samu aljanu sun zo suna zaune to cewa ake cewa su tashi su tafi jeji can ne gun zaman su annabi sai ya tafi jeji gun su tare da Abu Zarri da suka je wani gure a cikin dajin sai annabi ya shata kewaye guri haka kaman fadin duro ko sama da haka annabi ya ce mashi shiga nan ya shiga ya ce karke daka fita anan har sai na dawo ce in baka fita anan ba ba abin da zai same ka saboda muguntar aljanu shi yasa aka koya mana addu'o'in in ka shiga ban daki kai me dalili shine akwai mutane da yawa in sun shiga ban daki matsalar aljanu ne sai su cutar da mutum to manzo Allah sai ya je yayi ta musu wazi yayi ta musu wazi Abu Zar yana wajen sai ya rinka jin hayaniya ana ta hargowa yana jewa gashi dare ne ya ce kar fa a ji wa manzan Allah wani abu ya ce kai bari na je in dubo sai kuma ya tuno manzan Allah ya ce mar kar ya fita anan ce to tunda annabi ya ce kar na fita anan dai ba zan fita ba amma yana zaune dai yana cikin fargaba sai kawai can wajen asuba sai ga annabi ya dawo ya ce masa to zo mu tafi ce ina ta jin hargowa na kaman zan fita saboda kar a je amma wani abu ya ce a'a gwanda da ka fita ba ashe kabbara ake ta yi annabi yana ja musu ayoyi yana ja musu hadisai suna karba nabi ya karanta musu suratul rahman ar-rahman allama al-qur'an in ya karanta musu fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban sai aljanu su ce babu ayar Allah ko ɗaya da za su karyata duk abin da aka gaya musu sun yadda haka wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya ma suke da sahabban nahi sun yi zango a wani gu ana hutawa nan ma da daddare kawai wani aljani ya zo ya tambayi manzon Allah ya zo ya musu a ai ga anguwar mu can ga garin mu nan a kusa da kuka zauna manzon Allah kawai sai ya bi shi sahabbai suka nemi manzon Allah sama da ƙasa suka rasa shi Abdullahi bin Abbas ya ce ba mu taba kwana a cikin dare mafi shari ba irin wannan dare an rasa manzon Allah sace shi aka yi ya aka yi sai can gari ya fara sha sai ga annabi ya dawo ya zo suka ce ai gashi mun shiga tashin hankali ce ai wani mai da'awa ne a cikin aljanu ya kira ni in zo na musu wa'azi kaga sai manzo Allah sai ne je nuna musu gurin da suke dafa abinci gurin tukwanen su da murfin su ya nuna musu asabai kaga har da aljanu kenan ko Allah ji kan Sheikh Kabiru Ahmad malamin mu ne na sadana yana tafsiri wata ran wani aljani ya taba rubuta wata wasiƙa wallahi yace shi ba mutum bane aljani ne duk tafsiran da ake nazo ne da mutane suke zuwa cika aljinuwa suna zuwa yawwa wallahi ya rubuta wasiƙa yace shi aljani ne gashi gashi wannan wannan is normal kana karatu shine yace wannan fa ya haɗe da mutane da dabbobi da aljanu fi kulli zamani kuma yace a kowane zamani har ƙarshen duniya wa makanin a kuma ko ina wa halin a kowane hali wa tatadammanu almuslimu wa ghayr almuslim kai kyawun ɗabi'u fa amfaninsa yana haɗewa har wanda yake shi ba musulmi ba ne. Yanzu wanda shi ba musulmi ba ne yana da kyawun ɗabi'u sai ka ga hankali ya koma kansa, ana ciniki da shi, ana mu'amala da shi, ana yaba masa. Me yasa yana da kyawun ɗabi'u? Har ma ka ji ana bayi shawarar, to kai ka musulunta mana. Eh, ya ce alkabir wa sagir, kyawun ɗabi'a ya haɗe da ƙarami da babba. yara ƙanana ana so su zama masu kyawun ɗabi'u sai a ta ɗora su a kayan ɗabi'u kyawawa da iyaye haka suke yi idan kana so ku koya wa ɗanka kyauta in za ka sa kyauta a asusun masallaci ina gefen ka sai ka ɗauka ka bashi ce ga can asusu je ka saka in za ka ba da zakka sai ka ɗora wa ɗanka ka ce kai gidan wane kai gidan wane kai gidan wane in ya je zai samu tukunci sannan kuma zai gane cewa a kyauta fa abin yi ne ko amma yanzu duk an ki a gani dole a ci samun matsaloli kenan ƴaƴan a cikin aiki ake koya musu kyawun ɗabi'un ada idan juma'a ta yi in yara sun yi wanka za ka ga ana cewa to ku je ku gaida gwaggon kuwanci ko kanwar baban kuwa ne ko waye duk juma'a sai an zaɓi wasu gida ɗaya biyu an je da haka ake wallahi wani wani mutumi yana nuna irin alhini na rasuwar mahaifiyarsa yace daga cikin abin da yake tunowa alhininta shine duk abin da ya faru ko wani ya ji ciwo ko wani bashi da lafiya ko an yi wata rasuwa idan ya zo gaishe ta ce to ka je ga gidan suwa na fa an yi kaza ka je ka musu tasiya ka ga yanzu akwai wanda an gosa ya mutuwa ba zai je tafiya saboda ba wanda ya sa shi sai rika kallon kamar ma ba a ganin sa kuma ana ganin sa ka gane yau kamar in bai zama ma ba a sani ba wallahi an sani kaga duka wayannan koya koyar da su ake a cikin abin da ya kamata a rika umartan yara kenan ‘ya'yanka in baka umarce su ba wallahi sai su kasa zuwa su gaida ƙaninka ko wanka ko babanka ko gyatumarka amma ka ce musu su je wani sa'in ma ka sa su a gaba ku je ko ba haka ba yana da kyau har yara wala ya ce azzakari wal unsa ‘ya'yan da maza ɗin da matan duk koya musu ake algani wal fakir kyawun ɗabi'a yana kayan mawadaci yana kayan talaka alhuru wal ab yana kayin wanda yake ɗani da kuma wanda yake bawa wal abyad wal aswad kyawun ɗabi'u yana kan faran fata yana kan bakar fata akwai wani bakar fata ne yaje ya zama bawa ne a yankin larabawa sai wani wata gona ta kalifar musulunci ne yana da gona kamar yadda ga masu mulki suna da gonaki na shinkafa ko nuna abu ana musu noma amma wasu sai a je mutum yana da gona baka san ma waye ba baka san ta waye ba to shi kalifar musulunci ne gonarsa ce sai ya shirya ya tafi gona ya tafi yankin ya je yana zaune a gindin bishiya wanda yake kula da gonar yake gyare-gyare yake aiki a gonar kullum za a kawo mar abinci akwai wanda aka wakilta ki kawo mar abinci an kawo masa abinci. Shi yana gindin bishiya yana kallon yadda ake gudanar da aikin, yana sa ido. Shi bai san kalifa ba ne. Sai wani kare ya zo, ya fita a hayyacinsa yunwa yake ji, yana ta haki, yunwa yake ji. Shi abincinsa da aka kawo masa gurasa ce, da ya kalli karen ya ga ya tsaya, yana jin ƙanshin gurasa sai ya ɗauko ta yayyanka ta. sai zuba wa karen duk karen ya cinye ya samu ruwa ya sha sai karen ya tafi sai da gama aikinsa shi ma ya dawo inuwa sai shi kalifan yake tambayarsa ya ce a'a wannan karen ka ne ya ce a'a ya ce wannan karen ba ma na nan yankin ba ne ba mu nan gun ba mu da karnuka daga wani gu ya zo ya ce amma na ga yunwa yake ji ne ya galabaita shi ne sai in bashi ya ce a to kai da ka bashi kai me za ka ci ya ce yau sai ne haƙuri ci wasu 'ya'yan itace na haƙura gobe an kawo ni kuma na ci shi dai na cece shi yau haka ya faɗa sai abin ya burge kalifan ka san a ƙarshe sai sa aka nemo ma mawallakinsa ya ce sayar masa shi kono ne zai saya sayar masa shi ya ce masa to ni wannan gonar ta wace kai na yan taka kuma gonar nan daga yau ta zama taka saboda wannan kyawun ɗabi'a da kai kaga kenan kyawun ɗabi'a yana jawa ɗan adam arziki da ɗaukaka wallahi yana jawa wannan haka yake a aikace in ko baka yi ba to zaka ga ba daidai ba shi ne malam ya ce da bakar fata da farar fata duka kyawun ɗabi'u abu ne da zai amfane su ya gyara su ya ce wal alimu wal jahil haka malami haka jahil akwai malamai za ka ga mutum malami ne amma ya kasa zama mai kyawun ɗabi'u daga an ce mar karar shi ma sai karar ba a san haka ko ba a sa haka sai na Umar ai dudinsu ai masu zafi ne masu likici ne amma da suka shiga musulunci suka nusu lokacin annabi yana raye daga wani yayi wani kuskure sai na Umar zai ce dani adribu unuqahu ban ni na share kansa annabi ya jima a Allah gada sai ana ji ya ta ana ji to san da aka zo ya zama galiba wallahi bai sare kan kowa ba har ya kalifan ya gama sama da shekara 13 kaga yayi laushin yana yi ko ba ka ba dabi'un sun canja shi har matarsa a gida zaka ji tana daga mar murya wata ran wani matarsa ta matsa mal taki ya zo kawo karanta gidan sai na umar sai gaya mana da ya zo ya sallama kowar gida ya ji a cikin gida suna ta musariya yana fada tana fada ya fada ta rusa aka ake ya sallama ya sallama ya sallama ba amsa ba sai juya sai na umar ya fito sai ga mutum a tafiya ya kira shi ta ya kaza kuma kai sallama ka tafi ci a dama na biyo mu gaisa ne da na kana gida shi ne na wuce ci a wallahi ba wani ne gawo ka ka ji tsoron Allah ka gaya mun gaskiya mai gawo ka ya matsa mana ce to ni dai matata ne gata ga halin da muke ciki shine na kawo karanta ta ce sai kai kuma na ji kai ma haka ake da kai kai din ma jaye jayen ake da kai ko sai ce masa ita matar taka tana dafa muku abinci yace tana yi yace tana wanke maka kayan ka yace tana yi in kana ta fita tana hannuwa yace eh yace ga hakuri da sauran ka gane yace haka suke manzo Allah yace a karkace suke in kace sai ka mike su sai su kare haka ga yayi sanyi kenan yawwa to ana so mutum in yana karatu to sa karatun a cikin gabansa ya aiki da su sai su canja shi yasa in mutum ya riga ya gyaru to ba a zancen baya kuma da haka malamai ana kira gare su da su zama masu ne masu kyawun ɗabi'u haka su ma jahilai wanda ba shi da ilimi shi ma abin da ake kiransa a kai shine ya zama mai kyawun ɗabi'u in ba haka ba munanan abubuwa za su yi ta faruwa da shi wal aduwi wal habib haka abokin gaba in kana jin bakka son wani kowa yana da abokin gaba kowa akwai wani wanda yake kuntata masa ko yake jin haushin sa to wannan abokin gaban naka kai amfani da kyawun ɗabi'u a kansa kar ka yi mummuna haka kuma wanda yake masoyi shi ma a masa kyawun ɗabi'u wahalul harbi wahalus salmi da lokacin da ake cikin yaƙi kasa ko da suke amfani da da yaki in an zo ana yaki sai su samu waɗanda ba su dace ba duk su kakkashe amma wani hari da aka kai kasan Venezuela ko an kashe kiristoci na an kashe sama da guda tamanin da yara da manya da maza da mata mu kuma ana a Najeriya ana cewa wai wai gwamnati tana kashe kiristoci su masu faɗan hakan su ne kuma suka kai yaƙi ƙasar wa'yansu suka kawo shugaban ƙasar kuma ka gane cewa duk ƙarya suke yin majalisar kaza-kaza na ɗinkin duniya. Ana halin yaƙi a musulunci ba a yarda kashe mata ba, sai matar da ta ɗauko makamin cewa kan ba a yarda a kashe yara ba. To, ka zama mai kyawun ɗabi'u ko a yaƙi. Akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu daraja mafi girma wani sahabi wata mace tana yayi kanta tana ihu tana kuka ya ga mace ce tana neman taimako ba mai taimakon ta kawai sai juya ya tafi gaba ka tambaye shi me yasa ka bar ta yace ai ni abun kunya na ce na kashe mace wanda bar ta da wani mataimaki in zo in kashe ta aga musulunci har a halin yaki ana daga kafa mata ana daga kafa a yara wahalul quwwati wahalul dhafi da lokacin da kake da karfi yanzu wani idan yana da karfi sai zo ya yi wasu abubuwa wanda ba daidai ba saboda yana da kuɗi ko saboda yana da mulki duk ya rurrusa ya babbata ko kar ai haka jimala da lokacin kuma da ake cikin rauni wani zai yi amfani da rauni ne yanzu kalli kasar Sudan din nan an kashe mutane malam masu adadin yawa tun ana kashe ba 'yan ƙasa ba har aka dawo ake kashewa 'yan ƙasa malam sama da mutum miliyan goma duk sun gudu sun bar gun mazauninsu an rasa yadda za a yi an kakkashe ku ba a haka bal wata ta'allaku bil khaliqi jalla wa ala wal makhluq yace kai yana alakantuwa ga mahalicci Allah ana samun kyakkyawan shiri mutum ya zama Allah madaukakin sarki ya yarda da shi saboda koyi shi mai kyawun dabi'u in dai mutum ya kyawun ɗabi'u to shine in ya ɗaga hannu ya roƙi Allah Allah sai yi sai yi kamar yadda ya zo cikin tarihi aka ce akwai mutanen maka sun taɓa roƙon ruwa sai da suka yi sati suna roƙon ruwa aka ƙi ruwa wala wani mutum ne guda ɗaya ya fito ya zo cikin ɗakin ƙaba ya ce Allah zan yi sujjada wallahi ba zan dago ba sai kawo mutanen garin nan ruwa wallahi da ya sujjada wani yana baya can ya ce yau ka ji wani mahaukaci wallahi da ya sujjada sai hadiri ya haɗu wallahi kafin ya dago gaba ɗaya aka yi ruwa ko ina ya jika sai ya fita kuma ya tafi shi kuma ya je ga gidan da ya je ya shiga da daddare ne washe gari ya je gidan gidan mai sai da bayi ne ya ce bawa yake so aka ce duk an tafi da su kasuwa duk an tafi da su kasuwa ya ce ya ce sauran guda ɗaya malalaci shi malalaci ne ya ce a kawo shi ya gani sai aka kawo shi ya gani a ƙarshe ku da aka kawo shi ya gani sai ya gane shi ne sai ya saye shi zai je ya riƙa mara addu'a tun da shi in ya ce wa Allah a yi sai an yi to bari ya kai shi shi kuma da suka je su ya gane abin da ya sa ya saye shi ya ce a kawo ruwa ya alwala ya alwala ya yi sallah a cikin sujjada ya ce ya wanda yake koyi sirri ni fa asiri na ya tuni to bana buƙatar rayuwa ko bayan asiri na tuni a cikin sujjadan Allah ya ɗauki ransa to kaga idan bawa ya zama mai irin wannan to Allah madaukakin sarki sai ya sa masa albarka yace ala taral qur'anul karim ya amuru bil adli ma al a'da'i baka gaba qur'ani yana umarni da adalci akan abokan gaba Allah ya ce wala yajrumannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'adil kada gaba da fushin yaki da rashin shiri ya sa ku kasa yi wa abokan gaban ku adalci i'idlu Allah ce ku yi adalci wa aqrabu littaqwa shine abin da yake kusa da taqwa wa yana almuslimina anil anil i'tida'i alal kafirin almushrikin raddan ala saddihim iyahu anil masjidil haram fa yaqulu haka Allah yana hana musulmai akan kada su ketare iyaka akan kafirai da mushrikai a kayan batun a ɗakin Allah mai alfarma Allah yake cewa wala jirmannakum shar'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram kada ku kasa yi musu adalci don sun hana ku ku je ku ɗakin Allah mai alfarma lokacin da annabi ya fita yin umratul qada ya tafi zai yi umara ga sahabban sa nan yayi mafarki ne yace musu za su je umara suka shirya suka tafi da suka je kafaran kuma suka ce ba za a shiga ba sai dai ba'i aka yi rubutu ran sahabbai ya baci aka ce rubuta wasiƙa sai bada annabi ya yadda to kaga sun musu laifi sun hana su shiga makka to kar ya zama dan wannan su kullace su su tada wani abun nan musu adalci inji Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa Allah madaukakin sarki yace ku yi taimakekeniya akan abin da yake bin Allah ne aikin kwarai ne da tsoron Allah wala ta'awanu 'alal ismi wal udwa kar ku yi taimakekeniya akan abin da yake sako ne da kuma gaba wa amara Allah ta'ala nabiyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil adli ma'al mukhalifina wal alidina wal mu'anidina Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da yin adalci a kayan waɗanda suke mukhalifi a gane kasan haka ake ko a masallaci ko a anguwa ko a cikin wani kwamiti sai ka samu wani sanda wani ya kawo shawara shi kuma rusa ta zai suna da saɓani waye ya faɗi kaza a ce wani ne ce to ba za mu yi ba saboda kawai wani ne inda wani ne ya faɗa zai annabi sallallahu alaihi wasallam aka hana shi aka ce masa yayi adalci aka umarce shi yayi adalci a waɗanda suke da saɓani da su da masu yin ba daidai ba fa yaqulu Allah yake cewa falizalika fad'u wastaqim kama umirta saboda haka fad'u ka kira Allah wastaqim kama umirta kuma ka tsaya kaman yadda aka umarce ka wala tattabi'a hawa'ahu kada ka bi son zuciyoyinsu wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li a'dila bainakum الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير an umarci manzan Allah cikin wannan ayan yayi adalci yayi adalci haka ake so da abin da zaka yi kai adalci wa hadha fi mahasinil akhlaqi kulluha imala yace wannan duk ya hade akan dukkan kyawun dabi'u la la yakassu bihi kulqun duna kulqun ba ana magana ka rike wasu halaye ka bar wasu bane wala makhluqun duna makhluqin ba kuma ana magana ne akan wa'ansu ne su yi kyawun halin wa'ansu ko ban da su ba manyan da ya faɗa da yara da manya da maza da mata da mai ilimi da mara ilimi duk a haɗu a yi kyakkyawar ɗabi'a duk matsalolin da muke ta samu ɗin nan a cikin rashin kyawun ɗabi'u ne da haka wannan babi yana magana a kayan lalle a cikin abubuwan da ake so a yi a haɗe dukar a ware wasu ɗabi'u a bar wasu sannan kuma ‘ya'ya a saka musu suna kyawawa, a rika amfani da kyakkyawan suna, ɗa zai zama ya zama na kirki. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aikata irin wa'innan kyawawan ɗabi'u, abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure ƙarancin sani Allah ya gafarta mana baki ɗaya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله.